أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan rajab hijira 1447 daidai da ranar 12 ga watan 1 watan yanayi miladiya 2026 alkhairai da ke cikin wani ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka matanul aqidatul tahawiyya na al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad at-tahawi rahimahullah muna gabatar da wannan karatu ne a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda ajiya mun kwana ne a shahi na goma daga cikin shafukan wannan littafi za mu kuma fara a ƙarshen wannan shafi zuwa abinda Allah ya so mu karanta wannan gaba cewa malam yake cewa wa annal qur'ana kalamullah alqur'ani zance ne na Allah minhu bada'a bila kaifiya zancen ya faru ne daga gurin ubangiji ba tare da yaya lamarin ya kasance ba ma'ana ba tare da yaya allah yake magana ba kaulan yana bila kaifiyatin kaula ma'ana ba tare da yadda ake kamanta maganar allah ba kuma shi ƙur'ani magana ne na allah ba halitta ba ne anzalahu ala rasulihi wahyan Allah ya sauko da mun yi jiya ko mun yi nan jiya Allah ya saukar da wannan Qur'ani ne akan manzonsa ta hanyar wahayi ay bi wasita wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalik haqqan mu'minai sun gaskata manzo akan wannan wahayi da Allah ya yi masa na al-Qur'ani cewa gaskiya ne وأيقنوا أنه كلام الله سنتبتر سوى قرآن ذنشان ألاني بالحقيقة تحقيقا مغانا معنا ذنشان ألاني لحقيقة باتاردا يوم تأويلي با كوتشن ذو تمعنا ليس بمخلوق شي قرآن بحلتها بني كما يدى وصفرك سكي زعماوا سوى قرآن مخلوق أقول أهل السنة والجماعة ƙur'ani kalamun wahi ne zance ne na allah ba halitta ba ne ka kalamin bariya ai laisa bi makhluqin ka kalamin bariya ƙur'ani ba halitta ba ne kamar yadda zancen mutane yake halitta a shi ƙur'ani zance ne na allah shi kuma zancen mutane halitta ne na allah ina alƙur'ani ba halittan allah ba ne zance ne na allah ومن سمعه دو wanda yaji alqur'ani fa za'ama annahu kalamul bashar ya raya cewa ai magana ce ta mutum faqad kafara to fadan haka kafirci ne ma'ana hakika ya kafurta wa kad lammahu Allah Allah ya zarge shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu bi saqar Allah ya masa alƙawarin mutan saqara حيث قال تعالى تيد الله يكي تشوى سأسليه سقر سنقونا شدوة سقر falamma au'ada au'ada Allah bi saqari liman qala yayin da Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin kona wanda ya faɗi wannan magana a cikin wata saƙara wani irin magana shine wanda yace in hada illa qaulul bashar ai wannan qur'ani ba komai bane zance ne na dan adam to kuma Allah ya ce duk mutumin da yace qur'ani zancen mutum ne alimna to mun san cewa wa aikanna kuma mun tabbatar da cewa annahu qawlu khaliqil bashar shi qur'ani zancen wanda ya mutum ne ba zancen mutum bane da har Allah ya ce duk wanda ya ce qur'ani maganar mutum ce sai Allah ya kona shi kina wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa qur'ani zance ne na Allah ba zance ne na dan adam ba wala yushbihu qawlal bashar qur'ani bi kamanciciniya da maganar mutum dan adam Allah mutum sarki ya mana jagora ina ganin nan ne za mu tashi ko mala ya ce man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar duk mutumin da ya sifanta Allah ya kamanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anoni na ɗan adam faƙar kafara to haƙiƙa ya kafarta Allah ya mu jagoro gane duk mutumin da ya siffanta Allah bai ma'ana min ma'anil bashar daga cikin wata ma'ana daga cikin ma'anoni na ɗan adam faƙar kafar hakika ya kafarta misali allah yana ji ko bai ji da me yake ji da kunne in ka kaddara a zuciyarka allah na ji ne da kunne kamar kana ganin kamar yadda ɗan adam gaji da kunne shi ma allah yana ji da kunne Allah subhanahu wata'ala yana gani ko baya gani da me yake gani da idanuwa ko to idanuwan irin nawa mota da muke tuka tana da ido ko ba ta da irin na mutum ne amma yan da tana da ido ko me muke kiran su idanuwan mota ko ba haka wani amma mu da ba irin ta mutum bane kuma ba ma turantawa ba mu ma yadda a ce da idon mota da na mutum iri ɗaya ne to ta yaya za mu suranta idon Allah a ce irin na mutum ne wannan kafirci ne misali yadda Allah fauka aidihim hannu Allah yana sama hannayensu Allah yana da hannu ko bai da hannu yana da to irin na mutum ne a'a ka kudurta ka ji kamar irin na mutum ne wannan kafirci ne saboda misali wannan dandan karo wanda yake yin hanya yana da hannu ko bai da hannu ai mun yana da hannu ko irin na mutum ne kenan hannu ne da ya dace da shi kai ka san dai dan dan karo wanda ke yin hanya ya yi mai hannu irin na mutum da Allah hanya tana yawa dan bai dace da shi ba to ko wanda ya yi wanda ya yi dandan karo bai dace kai tunanin hannun shi irin naka na dole mutum ya tsaya ya karanci aƙida ita ce za ta hiddawa wani tunani ma'ana shi a yi tunanin allah har a yi ƙoƙarin kamanta shi da yadda mutum adam yake wannan lalace ya kai lalace rashin sanin allah ya kai rashin sanin allah allah ya wuce ka kwatanta shi da wani daga cikin halittunsa haka ba shi ma'ana irin tashi ومن أبصر هذا اعتبر هذا نيكو ومن أبصر هذا دم متمن دا يلور دا ونن عندنا نيكو abinda ake nufi a nan waman absar hada wanda ya gano wannan ya kiyaye ya ƙi yadda da ya kamanta Allah da wata kama da wani ɗan adam yake da ita ko ya ɗauki wata ma'ana ta mutum ya kawo ta kusa ga ubangiji shine ma da yake cewa faman absar hada duk wanda ya gano wannan itabara to ya hankaltu ya awastu shiwa shi wanda bai yadda ya kamanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anonin ɗan adam ba duk wanda bai yadda ya yi haka ba shine faman absara hada wanda ya gano haka ya ƙi yadda ya siffanta Allah da ɗan adam ko kuma wani halitta daga cikin halittunsa e tabar to yawa asu ya gane ya gane gaskiya kuma shi wannan wa an mitli kaulil kuffarin zajar game da irin maganganun da kafirai suke yi ya wasu ya faɗaku bai yi abin da kafirai suke don kamanta Allah da wata ma'ana ta ɗan adam kafirai ke wannan kafirce ne yanzu wa'inda suka ce Allah yana da ɗa sun kamanta shi da ɗan adam ko su kamanta shi ba wake ɗa ba mutum ba ko dabba ko ba haka wani to suka ce yadda mutum ke da ɗa shi ma Allah yana da ɗa to ya ka ya samu ɗa wanda irin maganganu ne na kafar ba a ce ma Allah haka wa alima kuma ya san cewa annahu bi sifatihi laysa kal bashar shi Allah ba kawar mutum yake ba da sifofinsa yana da sifofi amma ba irin na mutum Allah subhanahu wata'ala yana da huska ɗan adam ma yana da huska ka yi tunanin kamanta huskar allah da wani abun halitta da ka sani wannan kafirce ne ga misali yanzu masallacin ne yana da huska ko bai da ina huska masallacin nan nan ko dala mun yadda huskar masallacin ce ko ba mu yadda ba mun yadda irin huska kace ma irin huska ka wace shi masallaci yana da huska wadda ta dace da shi kuma kowa ya da huska ne kuma sunanta huska kamar yadda sunan taka huska shi ma Allah yana da huska sunan ci huska amma ba a san yadda take ba huska ce wadda ta dace da shi a rike wangar misali da kyau wani na iya yin zaune shahara tunanin shi Allah to hori ne ko baki ne ya yi kama da waka a Allah biya wuce wani ba gaba wanda tunani wannan kafirai ke irin wannan malam yake cewa wa ru'yatu haqqun ganin Allah gaskiya ne ru'yatu haqqun ganin Allah gaskiya ne gawa li ahli jannati na aljanna su za su ga Allah amma ka sani Allah laisa bi jahim ma'ana kakai tsammanin yanzu za ka ga Allah za ka gan shi kamar yadda gangar jikin mutum take haka ne za ka ga Allah a'a hawa mana ka kamanta Allah da mutum Allah ba haka yake ba za a ga Allah yadda ya dace da shi ku duk ku tsara misali dala cikin wata wani aljani ai kowa ya da ku aljani ko to ku kamanta min shi yake wani ya daga hannu kwatanta min ya aljani yake ka taba gani shi kaga shi to duk yadda kake tunanin ba haka yake ba nan ba ka taba gani shi ba to yadda mutum bai iya kwatanta ma yadda aljani yake bai iya kwatanta ma yadda mala'ika yake yan hali mutum ya yadda bai iya siffanta siffar mala'ika yadda take to al'ab'ad an ya zaman to tunanin shi ya nisantu da tunani a ya Allah yake aljani yana da hannu ba irin naka ba yana ji ba irin yadda kake ji ba yana gani ba yadda kake gani ba Allah ya wani jagora mu ɗauki ƙaramar halitta mu buga misali da ita dan abin ya bayyana da kyau dukkan mu na munya da sauro yana ji ko bai ji sauro yana da ido ko bai da yana gani ko bai gani Allah sauro ya yake gani kaga gani ne wanda ya dace da shi ba ka ma iya kwatantawa shi dai kana iya aje shi gaba gare ka ka kalla ba ka iya kwatanta yaya yake gani ba ka iya kwatanta yaya yake shi ba ka iya kwatanta ma yaya yake cin abinci kuma duk yana yin wa'annan abubuwa halittar wa Allah ba ka iya mata wannan kwatanci to kuma sai ka yi tsamma sai ka zo kana kwatancin yaya Allah yake kai kaga mutum yayi wauta Allah in ya bada labari yarda ake yi ba za a yi kwatanci a ce kaka abin yake ya wuce wannan والرؤية حق لأهل الجنة جن الله جاء الجنة جسكيان بغير إحاطة باتاردا إياك شواب بغير إحاطة kun ga da ake cewa iyakan cewa bi gairi ihata ai bi jawanibil almar'i wa hududihi dauke misali wanda za a gane maza idan ka zo masallaci mai alfarma masallacin makka wanda sun ka zo da Allah sun ga masallacin ko su ganshi ba eh wanda suke kallon tele sun ga masallacin ko su ganshi ba yana wanda duk suka taba ganin masallacin ko ga tele na su daga mai hannu ina son yi wata tambaya to babu laifi masallacin kaka yake kaka yake masallacin ka yanzu ina son gani ka gan shi duka duk yadda yake ka gane ka gane ko yanzu abin da ma mutum ya yi akwai abin da saboda girmansa sai dai ka ga wani bangare ko kuma ka ga abin da ka gani amma ba ka iya kwatanta shi saboda ya wuce a kwatanta shi ma Allah da za mu gan shi insha Allah bayan an gan shi ba ka iya zuwa kai zamna ka ce kwal daga sama har ƙasa ai Allah ga yadda yake a za ka ga abin da ya sauka gare ka gani amma ba ka iya kwatantawa ya wuce a ce ka kalli Allah ka gan shi gaba ɗaya ka gano da yake aka za dai ka ga Allah amma me ba ka yi ihata shi ne malai ce bai gairi ihata ce ba tare da iyakanci ganin gabbai ba ihata ai bi jawanibi mar'i wata menene wa hududihi kai da ka gani ba ka iya duka bangarori na Allah ne ga su ka gani kaga bangare kaza da bangare kaza ka sa abin yasa shi Allah bai da bangaren dama bai da ɓangaren hagu don shi ya yi dama kuma shi ya yi hagu allah bai da dama allah bai da hagu kuma allah bai da sama don babu abin da a sama allah allah bai da kasa don babu abin da a kasa allah allah bai da gabas da yamma to sai ka gan shi kai ta wani ɓangare ka gan shi kun gane misali ko? kenan al'amarin Allah imani kawai ake ba ka za ka kwatanta wala kaifiya sannan babu kuma kwatantawa shine min muqabalati wajhin ta yadda za ka ce kaga Allah ta waje kaza ga yadda yake ka kamanta a saboda in ka ga Allah daɗi ya ishe ka kawai abin da ka kallon nan yanzu daɗin ne zai biyo baya saboda ganin Allah ya aljanna daɗi kwakwalwarka ba ta kai ta baka tunanin to bari ka kalla ko ina ka gani ba za ka gani da zabi ba ka kwatantawa akwai abin da yana da kwarjini in ka gan shi ba ka iya ba da labarin ba ka iya siffanta shi ya wuce nan Allah nuna mana ranar kama na tafa bihi kitabu rabbina kamar yadda littafi Allah ya bamu labari cewa wujuhun yawma idin nadira wasu huskoki a wannan rana suna cikin kyalli na tseren bi ma'ana mushrika wasu huskoki a ranar lahira za ku gansu cikin haske da kyalli me yasa ila rabbiha nazira saboda suna dibi zuwa ga ubangijinsu kuma hadisin da ya zo Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko mai tambaya a cikin gidan aljanna ya tambaya aljanna me kuke so da ba a yi muku ba ya aljanna su ce an musu komai ya ce ku dai ƙara tunawa su ce su komai an yi musu sai ce ku ƙara tunawa su ce a'a komai an yi musu sai ce ai ɗaya aka yi muku saura ɗaya dan Allah ya ce a duniya lillazina amanu sai ce menene alhusna ba menene waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai za a ba su husna ita ce aljanna to ita an kama ku kenan rabi adda saura saura ziyada ne ne ziyada shi ne ganin Allah subhanahu wata'ala ganin Allah ya fi aljanna daɗi wannan ayar ita ma tana ƙara tabbatar mana da cewa masu imani za su ga Allah subhanahu wata'ala a ranar tashi alkiyama Allah ya nuna mana yasa wasu malamai su yi ta kai kawo to su aljannu su ma za su ga Allah eh za su gani to su ma mata fa su ma mata za su ga Allah su ma za su gan shi wannan dai bayani ne mai yawa amma dai a takaice masu imani Allah ya tabbatar mana da cewa za su ga ubangijinsu Allah ya sa muna daga ciki wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah tafsirin haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya so wa alimahu kuma kamar yadda Allah ya san haka wa kullu ma jaa fi zalika min hadith sahih duk wani abu da ya zo game da bayanin ganin Allah na daga hadisai ingantattu ko ba haka bane a rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga gurin manzo ta Allah sun tabbata gare shi wa alihi wa sallam da sahabbansa aminci Allah ta fata gare su dukansu fa huwa kama qala yana nan kamar dai yadda manzo ya bada labari wa ma'anahu alama arada ma'anarsa tana nan alama arada haka ne ko sai kun duba ne alama arada a bisa yabe nufi la nadkhulu fi dhalika muta'awwilin ba za mu shiga cikin wannan mu zo mu yi ta'awili ba Allah subhanahu wata'ala ya mana jawara bari mu koma baya kun ga dai bayani da muka gabatar yana tabbatar mana da cewa mu'mini za su ga Allah akasin hakan ba kafirai da munafikai su za su ga Allah Allah yake cewa kalla a'a innahum an rabbihim yawma idin na mahajogon su karanan nan su za a kare su za a kange su daga ganin ubangijinsu su kafirai kenan don me don ba su yi allah ba a duniya wannan ayar tana nuna mana kenan ganin allah a ranar kiyama khasun bil mu'minina ya keɓanci wa'inda suka yi imani kawai shi sa Allah yake ba da labarin tafsiruhu ala ma arada Allah hasarar wannan gurgurin da Allah ya nufi wa alimahu kuma ya san haka wa kullu ma jaa fi zalika min al hadith sahih duk abin da ya zo ne daga cikin hadisai ingantattu kun sa akwai hadisai ingantattu da suke ƙara tabbatar mana cewa za mu ga Allah daga ciki hadisin da manzo Allah yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badar ku dai mu'minai dukkan ku za ku ga ubangijin ku ranar tashi alkiyama kamar yadda ɗayan ku yake kallon wata idan ya kai sha biyar ko sha uku ko sha hudu haka za a ga Allah jama'a muna ganin wata ko ba mu ganin wata tambaya ta nufi sai yawa dan bayani zai fi hitowa dala wata yaya yake saman wata kaka yake bayan da hasko mana muna gani da haske yake ba can bayan shi haka yi wanda ya taba gani ya dan kwatanta mana kawai mu muna kallar inda zai amfana da mu ne kawai ko ba haka bane kaga wata halitta ne na Allah ba ka iya ihata ka duka yadda watan yake a kai dai bai taba zo ma cikin hankalinka kawai bangaren gabas na wata yaya yake shin cikin wata kaka yake a kawai ka dai kana ganin wata to haka ma ranar alkiyama ubangiji zai bayyana ku gan shi wanga ubangiji ne yaya yake wannan tunani ma bai zo maka dan me kuma ya zo ma baka iya hada ka gano yadda ubangiji ne a wani riwaya na imamu muslim shi yake ba da labari ya ce ana nasan ƙaro ya rasulallah wasu mutane suka ce ya manzo Allah hal nara rabbana yawm al-qiyam shi za mu ga ubangiji mu ranar tashi al-qiyam fa qala shi manzo Allah ya ce hal tadarruna fi shams to kuma bayan tambaye ku in rana ta hito kuna turan juna kuna cutar da juna game da ganin rana in rana ta hito akwai wanda kake cewa gyara min da Allah ka tare min hasken rana suka ce a a sai ma mun zalla ya kada misali ce laysa duna hashab rana kuma da ta hito babu girage zai da kare ta rana ce tal sai suka ce dalula suka ce a ai mun rana ta hito kowa ya daga kai yana ganin ta ba wanda yake tare mu wani sai mu zana ce fa'in na kun tarawunahu kadhalik to haka za ku ga Allah rana alkiyama ubangiji in ya bayyana kana nan zamani sai dai ka ga gashi yadda kowa sai ka kamar kai yake kallon shi kuma yadda kake ganin shi haka kowa yake ganin shi haka kake ganin shi Allah ya mana jagora وشيء نعم لك وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله wa alihi wa sallam da dukkan abin da ya zo daga cikin hadisai da daga manzo Allah ta yana mun Allah sun tabbata a gare shi Allah ya mana jagora kama kala fa huwa kama kala to zancin haka yake kamar yadda ya faɗa wa ma'anahu ala ma arada kuma ma'anar a bisa yadda ya nufi ma'ana yadda dukkan ji Allah ya faɗi bayani haka ma'anar take ba za ka zo ka fassara shi sabanin yadda shi mazu Allah ya faɗa ba la tadkhulu fi la nadkhulu fi dalika muta'awwilin mu ba za mu shiga ba mu yi ta'awilin abin da manzo ya faɗa ko abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani game da ganin Allah dan ka ce ta'awili al-aslu fi ta'awil wa tarjih shine rinjayar da wani bangare shine ta'awili amma a shari'a ya ka ce ta'awili sarful ayati am ma'ana zahir ila ma'ana tahtamiluhu shine mutum ya canza aya daga ma'anar da ta zahiri ta haƙiƙa zuwa ga wata ma'anar da yana iya tana ɗauka ko ba ta ɗauka sai a ce wani ya ta'awili kina ya mummunan fassara ga aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim kai kuma sai ka ce a'a ba ana nuhin yadullahi bane ana nuhin kudura ko ana nuhin karhi waye saka yadullahi eh yadullahi ne yaya Allah hannun Allah yake a mu mu sani ba amma mun yadda in ka ce a'a ba a cewa Allah yana da hannu to waye ce ba a cewa Allah bai da hannu ba wanda ya ce Allah yana da hannu mun yadda da Allah yana da hannu ba irin na mutane ba mun yi bayani a baya tunaninka ya sanya maka cewa hannun Allah irin na mutane ne wannan ma kafirci ne shi wannan bai cikin kwakwalwar ahadus sunna kiyaye da wannan shi babu a tunanin ahadus sunna hannun Allah irin na halitta Allah ne babu sha'awa yin wannan tunani da yadda da hakan kafirci ne inda me ɗaya da buga mana misali ɗan dankaro yana da hannu muwa muna da hannaye hannunmu ba irin nashi nan shin da adam yana da cinya ko bai da kawawa mota na da kawawa ko ba ta da kawawan mota irin na mutum ne ba irin na mutum bane to me kuma kawo ka kai tunanin hannu Allah irin na halitta sani a imani annaka Allah ya mu jagora shi yasa muka ce duk abu ne zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam huwa fa huwa kama qala yadda manzo Allah ya faɗa haka abun yake wa ma'anahu ala ma arada ma'anar tana da yadda ya nufinta la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina ba za mu shiga mu yi menene mu yi ta'awili ba bi ara'ina da ra'ayoyinmu ara jam'i ne na ra'ayi an gane ko ra'ayi guda shine abinda kake so kake gani ya kamata ka fassara shi da son ka ba a yin wannan sai shine ra'ayi malam kaga yana daga cikin kalimatul maqluba ar-ra'ayi fa innaha maqluba ara aka gabatar da alifun anan amma asalin ara daga ra'ayi ne kenan ra'un din ne ita ce farko da aka zo za a yi jami'in shi sai aka yi ta garimi da ta alheri wannan malumar sarfa su su ta shafa ko ba haka ba ne mu dai muna son mu nuna wana ba a fassara hadisi da ra'ayi ko a fassara aya da ra'ayi ana fassarawa ne a bisa fahimtar da manzo Allah ya ma wannan aya ko kuma bayanin da ya ma wannan hadisi fa innahu ma salima fi dinihi nan da ku na ga wajen wala mutawahhimina bi ahwa'ina haka ne ko kuma kada mu zamanto masu yin tsammani mu rinka fassara abubuwa bi ahwa'ina da son zuciyarmu mutawahhimina ay zannina kan mu zamanto masu mugun zato mu rinka tunanin a'a da ra'ayinmu da son zuciyarmu kamata ya yi a ce kaza to ba mu yi wani su shari'a wannan tafsiri za mu bar su ne a yadda manzo da kuma yadda sahabbai suka fahimci wannan abubuwa shine wala to wala mutawahhimina bi ahwa'ina kadar mu zamanto masu yin zato kun gane ai waham ko kusan muna da azzannu muna da ashakku muna da alwaham alwahamu shine kai tsammanin abin haka yake sai ya zamanto zaton ka sabanin yadda gaskiya take kenan kina kada mu yi tsammani ga abun da shari'a take nufi har ya zamanto mu tunaninmu mun yi ne da son zuciya babu hujja ya saba mu abin da shari'a take nufi to babu wannan shine mala yace wala mutawahhimina bi hawaina ba za mu yi tsammani ba ko mu yi zato da son zuciyoyinmu fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka bane ba wanda zai kubuta a cikin addininsa sai wanda ya miƙa wuya ga Allah da kuma manzonsa sai ya rinda Allah subhanahu a gare shi ورد علم ما اشتبه عليه كما متن يبر ilimin abun da yake mutashabihin ya mai da shi ila alimihi zuwa ga masaninsa ku kula da kyau a cikin nususu shar'iyya muna da ayatun muhkamatun ko ba mu da muna da ayatul mutashabihat ko ba mu da ayatul muhkamat su ne waɗanda tafsirin su ana ganewa amma ayatul mutashabihat la ya'lamuhunna illa kathir min nas ko ba haka bane da yawa daga cikin mutane ba su ganewa sai dai waɗanda Allah subhanahu wataala ya zaba to idan aka ce wannan bayani ya yi mutashabi ne yana iya ɗaukar wata ma'ana kada ka shiga ciki cewa sai ka fassara da tunaninka ko da iyawarka a'a kana tsayawa ne yaya sahabbai suka fassara in ka tsaya a fassarar sahabbai a fahimtar manzo Allah ka huta ka kubuta ma duk wanda zai shiga ya rinka yin ta'awilin nususu shar'iyya da son zuciyarsa to zai halaka ba zai kubuta ba zai zama tababbe shine abinda malam yake ce mun anan yake cewa fa innahu yadda lamarin yake ma salima fi dinihi mutum ba zai kubuta a cikin addinin sa ba sai ya yi min illa idan sallama Allah sai ya miƙa ma Allah al'amarinsa ma'anar duk abin da Allah ya faɗi a Qur'ani kawai ka yadda ba sai ka kamanta ba Allah ya ce sami'un ne sai ka ce eh Allah sami'un ne to kaka yi tunani yaya Allah yake ji babu ruwanka ka yadda dai Allah yana ji sami'un ne Allah basirun ne eh na yadda Allah basirun ne kada ka zo kana cewa a'a ai Allah ba basirun bane to dan me shi ya ce basirun ne ga kuma ka ce ba basirun bane kaga ka shiga wani abin da bai shige ka ba shine waraddi ilma haka ne ko waradda ilma mashtabaha kuma ya mai da ilimin duk abin da ya zo mutashabihi ne mashtabaha alai abin da ya shige mai juna ko ba haka bane daga ciki akwai mutashabihat ya mai da su ila alimihi zuwa ga masanin wannan abubuwa shi ke nan mutum ya huta mu kansa wala tathbutu qadamul islam ma'ana dindiniyar musuluncin mutum ba za ta tabbatu ba illa ala sahar taslim sai dai fa idan mutum ya karkatu ne zuwa ga miƙa wuya da dukkan abin da ya zo daga gurin Allah subhanahu wata'ala ba tare da ya shiga yana wani ta'awili ba ko abin da ya kama da wani na mala yake cewa illa ala zahar taslimu wal istislam sai tare da mika wuya da kuma jayuwa da dukkan abin da Allah da manzansa suka hukunta Allah ya sa mu jayo mu miƙa waya da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi Allah ya sa mu dace faman zama ilma ma hujira anhu ilmuhu faman menene faman rama duk mutumin da ya je yana neman ilimin abin da aka hane shi ya nemi iliminsa shine faman rama rama ai talaba duk mutumin da ya je ya nemi ma hujira anhu ilmuhu abinda aka ja kunnansa aka nisantar da shi zuwa ga neman wannan abin walam yaqna bitaslim bi wadatu ba da miƙa wuya ga al'amarin Allah fa menene fahimu ko بالتسليم فهمه ما لا وجه ميقد فهمت السبا ميقا ويا game da fahimtar saba hajabahu to wannan abun hajabahu maramuhu an khalis tauhid wannan abin da yake nema me yake nema abin da yake nema na ya gano bayan an hana shi ya gano shi to wannan abin zai kange shi an khalis tauhidi game da samun tauhidi tsantsa an khalisin tauhidi wa safin ma'arifa da kuma samun ilimi tatacci wa sahihin iman kuma zai kare shi daga samun ingantaccen imani fai ta zabzabu sai ya rinka kai kawo bainar kufuri wal iman tsakanin kafirci da imani shi ba kahiri shi ba mumuni ba wata sai wata karibi ya rinka kai kawo tsakanin gaskatawa da kafirtawa bil'ikirar wal inkar wajen tabbatarwa da musu Allah ya jagora kun ga wanga misali da aka kawo wannan jumla na ƙarshe da malam yake cewa ajabahu maramuhu an khalis tauhid haka ne ko ba haka bane wannan da kuma inda yake cewa menene an khalis tauhid ban gani sosai ne waɗannan ce take kashe mai ido shi sa sai ku ga abin nan ina yi ina ta abin nan Allah wani jagora a kunna ta kaɗan da da rabin gari na nika karatu